daga cikin kuma kaunar manzon Allah mutum ya zanto ya san rajulun imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ce wannan da wannan ba Allah ya manzon Allah ba a taɓa samun wani masarufi a duniya da Allah ya makare shi babu wani mutum ya ce shi zai kansa wanka ko ya daga kansa kabari ko kaza ko kaza tare da cewa azabuwan da mutum ya riga ya mutu ba ya tashi ba to ba shi bane shedan ne ko aljani ke shiga sura irin tashi sai bayyana wa mutane don ya kara fatar da su rufar da su to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba shi isma ta musamman saboda ba zai shedan yi sura irin ta manzon Allah ba za ka dole sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ta kwatanta mana siffar da ka gani to nan za a gane lalle Allah ne mar bishara saboda bin Allahnsa wasu da wani abu na Ubangiji ya nuna masu siffar manzansa a farki dan abu ne mai yiwuwa kuma Allah yana yi wa da yawa daga cikin bayansa na fata an gane yau yace manzon Allah sallama ya keɓanta da wani kyawu na musamman al-khalqiyya da bangaren halittarsa dukkan halittar da Allah ya manzon Allah daga farkonsa har ƙarshe ko ga baki ɗayansa siffa ce ta kamala da duniya ba taɓa gani mutum mai irin da musamman ya ce min ma la yahi wasfihi al bayan siffar manzala da kyawunsa siffa ce wadda babu wani irin bayani da za a ma a ce ga baki ɗaya ka cokan siffarsa da kyawunsa an fito maka da shi a bayyane amma bayani ka gani kawai sai dai wanda ya gani sai da kwatanta masa saboda haibar da Allah ya masa ba wanda zai iya kula mar ya kare mar kallo ina fata an gane na daga cikin girma da Allah ke bawa wasu ma daga cikin mutane ba a iya kura musu ido a kare musu kallo saboda kwarzini da Allah ya musu ko ba fara kan ba to kuma ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi yafi komai yafi kowa to da kuma yake cewa siffarsa da kamanninsa babu wani da maka bayani turyan turyan kamar yadda wanda ba shi ba za ka iya samu wanda wani in ya kalle shi ai wani ma zai iya kallon ka sau ɗaya kuma ya zana hoton ka ko kuma ya kamar kai ne kamar an ɗauki hoton za ka yi amma zane da wanzu Allah babu wanda zai maka irin wannan gane shi saboda cika da kamala da kwarjini da haifa da Allah ya mana sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kana min athari annal quluba fadat bi ijlalihi na daga cikin alama na kamala da cika da kyau na manzon Allah zukatan bayin Allah masu nagarta zukatan miliyoyin mutane ko miliyoyin ɗaruruwan miliyoyin mutane ya ce sun cika sun batse da girman manzon Allah shi ne wanda har ma wanda ba su musulunta ba suna girmama shi suna kuma ɗaukar shi da darajoji da masoyi har arna har waɗanda ma suke ba su da addini sun tabbatar da cewa kamala da cika babu wanda ya kai shi a zai ƙarshen yabo shi ne a ce maƙin ya yabe ka shi ne ƙarshen yabo da za a ma a duniya wanda ya tsaye ka kuma ka wani abu na alheri gani da kai ta ce wa rijalu ta faru fihi ya ɗaɗihi wa itibari ya ce mazaje da yawa daga cikin malamai tun daga zamanin manzon Allah har zuwa yau ya ce wasu sun koma ga Allah amin ba wanda ya iya yaddige kyawun da kamala na manzan Allah ga baki daya kuma dukkansu ko waɗannan mutane masu imanin daga cikin mazaje magabata ɗin kace sun tafi ne a bisa mai girman manzan Allah da ba shi matsayi na musamman ya ce min ma la tuqratu duniya ar-rajulu ghayru lil ghayru da irin matsayi da girmawa wadda a duniya ba taɓa samun wani mutum da ya samu irin wannan ba akwai wani daga cikin turawa na ga ɗan amerika ne ko ɗan ingila na taɓa littafin da ya rubuta na mutane ɗari da suka fi kowa cin nasara a duniya da turancin littafin sunan shi na manta na zama da karantawa da zai ƙirgo mutane suka fi kowa cin nasara a duniya har ne ne fa na farko wanda ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko wanda ya kawo mutum na uku da ya kawo kuma littafin shi ne kuwa bin kasa kuma arme ba mai bai da addini amma haga wani shi ne ƙarshen yabo da za ka samu a duniya wanda ya tsane ka ya tsane addinin ka ya tsane komai naka amma zai fito wani abu kuma da mutane su suka cin nasara a duniya suka kawo da suka fi kowa greatest wanda suka fi kowa ɗaukaka da jin tarihin ɗan adam sai fara number one fason shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba musulmi bane shi kaga wannan shine ƙarshen kamala da samun yabo da mutum zai samu a ce makiyinka kuma ya yabe ka to wannan aka ce wai dole a ce mijin ba ko ko ba haka bane dole ka ce mijin ba ba ko ba shafe ka bane dole ne wannan ai yace wa fi ma yali yurab murakkatan riwayat fi bayani jamalihi wa kamalihi yace daga ɗan cikin abin da zai zo nan gaba kaɗan in jimala za mu kawo waɗansu ruwayoyi ‘yan taɓaitattu da za su mana bayani game da kyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kamalihi da cika da kamalinsa ma itirafil adari an ihadati tare da cewa yace mun tabbatar mun yadda ba za mu iya kawo komai da ya shafi kyan manzon Allah gaba ɗaya ba ba wanda zai iya wannan abu duk wani siffa ɗaya da ka ɗauka ta manzon Allah ita kaɗai ta ɗauka ta fito da bayanan shi wane ne kuma shi ne wanda ubangiji ya tattara komai da komansa gaba daya ba wani abu da ya shafi wani matsala bai ubangiji bai wanke shi ba Allah ya wanke ganinsa ya wanke kwakwalwarsa ya yabi tunaninsa a ƙarshe ma Allah da ya ƙara bayani ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim a ƙarshen magana ke ko an jere shi saman saman bakwai ya ga abin da bai taɓa gani ba amma saboda cika da kamala da Allah tsara shi a kai da yi kalla ba da ya ka yanzu inda ka jabin da baka taba zuwa ba ya yi bai ka taba ganin ruwa mai kai shi ba in ka je ko kai dai ina ne sai kai kauyanci sai ka kallon bai dole ka ne za ka wanda ba taba ganin sa ba ko za ga mutumin da ya yayo a duniya ya je kasashe da yawa amma na je wani guri da ya ga wani abu da bai taba gani ba sai ya kalli abun ko kuma sai ya yi magana akan abun ɗabi'ar ɗan adam ce Wala ya ga abin da bai taba gani ba, amma bai sa ya kalli nan ya kalli nan ba. Allah ke cewa ma za galbasaru wa ma tsara. Ko? Idan ka dukkan nisa, inda aka sa ka farko zai ke tafiya. Saboda cika da kamala da Allah ya ma, sallallahu alaihi wa sallam. Ya ce jimalu sarki, abin da za mu karanta ne shi ne kyawun halitta na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. An Anas bin Malik radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقول فائل سيدنا انس بن مالك wanda an san wane ne Anas dan Malik ɗaya daga cikin manyan sabbin masu daraja ne da manzo Allah ya yi hijira zuwa Madina yana yaro matashi ya wuce shekara takwas ko tara ko na makamancin haka ba kowa daga cikin sahabbai a Madina ƴan Madina suna kokarin kawo manzon Allah wani abu na kyauta ko wani abu na bajinta su nuna ma farin ciki da zuwan su garin su mamar arab bin mali ko an san da ko me sunanta mamar arab bin mali me sunanta rumar sa'u ba wai ce rumar sa'u ko ana ta mata ummu sulaimi ta ce ya manzon Allah ni ba wani abu da zan iya baka amma ga ɗana anas ranto ɗan aikenka me ma hidima a gidanka ya rayu da manzon Allah a ƙalla shekara goma ba abin da ke raba da manzon Allah idan ba bacci ba shekara goma yana manzon Allah hidima zala mafi addu'o'i masu yawa na albarkoki kaga ina daga cikin da kowa sanin manzon Allah ko inda ya rayu da shi dan aikin sa ne hadirin sa yake cewa manzon ya kasance laysa bi tsayin ba'in ba dogo bane irin zan kalele din nan ka sa kun zaka gungu zan kalele ko har ko a Hausa suna da karin magana na nuna cewa in mutum ya tsawo da yawa to aibu ne kuma na kasin suka ji an ce dogo da hankali ko ka an ce da wuya a yi tsawo a yi hankali ko ba ga wani in ka yi musu da kalla kumi yana da hankali ne ko mutum ya tsawo da yawa ga aibu ba ya da can gani ba ba shi da tamkin yalwar ya fi kuwa tsawo misali haka ai babu daɗin gani ma ai to zala ba zuwa ko bane da yake kankalle ne ina ba ta ala ganewa ya ce wala bi basiri kuma shi ba gajere ba ne a da ke shi mutawassidi ne tsakatsaki ne ba za ka sanar dogo ba ba za ka sanar gajere ba Allah ya yi shi na musamman ne shi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala bil adwabin amhab kuma shi farin manzon Allah ba fari ba ne irin daurin nan ba za ka wani fari wanda ba shi da can gani a ba shigo a ga fari mai yawa wani iri shi ba zubiya ba kuma shi ba ko wani irin fari da wani ba wani kyau da shi in ban da irin yaran yin da suke ba san ma me ma rayuwa ba to yanzu wannan haka ko a mace ne da garin sai ba ya san sirrin amma su yanzu su fari to shi fara komai ya shi ya shashi to farin manzon Allah ta sallama ba fari ba ne wanda yake mara kyau da kowa san farin da ya yi ba ba ya burge mutane to ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallam yace wala bil alamin kuma shi ba jaja wani ba gani kuma ba fari bane amma ja ne ba kwai su ba a ga shi wuce a cikin mutane ya wani iri ja haka eh ya yi ja wala ba haka yake ba a tsarin biyu farin manzon Allah ya sauka da da kisa ya fi kowa kyau hatta a cikin larabawa sun fi ganin kyan mai irin wannan siffa ba fari ba ne kyau a gan shi kamar tanki tanki idan ka je ajin hajji ko umara in ka kalli kan wata kasa ga su wasu iri farin da su wani iri ne ba shi da kyan gani ba sun yi irin fari da yawa wasu idan su kawai sun jajaye ne su ba farare ba ne jajaye ne har ba kyan gani shi ma su sai da hatta a fararen akwai da farin su su ne kyau za ga farin kuma soyi kai kanka ba sai bakin ma ba ga sha'awar irin wannan abu saboda ba abun burgewa bane to ka ga kuma kuma mu kuma ko anan mu akwai irin sai za ga wadansu haka dau in kana hira da manya ko daga cikin malamai ko daga cikin dattawa masu an gaya maka ai akwai farin da in ka gani na mutane to akwai farin da yake wahida albarka ma suke ce maka fari ne mara albarka ba na faraye ne amma ba masu albarka ma'ana ba masu abin da ya kamata ba ne za a gansu wani irin fari haka dana da wani iri haka ne ko to manzo Allah baya daga cikin su sallallahu alaihi wasallam shi farin da Allah ya mar ya sirka hidda irin cewa babu wani irin kalar da kowa yana sha'awa yana san yana burge shi da shakar da shi duk wanda ya gani sai ya ji ya burge shakar da shi ya suka ce malamai duk abin da Allah ke ba wa ɗan adam don a so shi Allah ba manzon Allah gaba ɗaya abubuwan in kana son wani na son kawai mutum fari yana burge shi to shi dole ka so shi saboda kwarin shi na musamman duk wani abu da dan adam zai bukata dan wani ya so shi Allah Allah ya bashi shi na ba ta an gane yasa dole ne ma ka ji kana son shi in dai ka taba ganin shi yasa hatta kafaran zamanin sa suna son shi a ransu sai da kuma inadi da rashin rabo yasa kuma sun ismar da'a su ba addinin su ya ce ina rike walaita ko bil ja'adi kasaka kana kuma gashin kansa ba irin gashin nan bane wanda yake za ta wanka mutanen Indonesia da mutanen Pakistan gashin su da su baki irin ne amma ba irin gashin Laraba bane za ga shi baki ne a kan su amma kuma a sutura yake shi bai sassauko ba baki ne iya kai haka gashi nan baya wani burgewa to gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su masa ba irin wannan da'adun ɗin ba ce ba gajeru ba ne masu adadin kule ba haka suke ba na? to kuma ni ya gaba ɗaya ba shi ma ba kuma shi ma irin da turawa ɗin nan ba haka gashi har gadon bayan mutum har wani na zai kaman gashin mace ba kuma gashin ba haka yake sallallahu alaihi wasallam dan shi ma na ga namiji har aibi ai kama da mata ne a ce gashin gara ya zo ya to ai ga ai bai ba ai to ba haka maza Allah ke ba gashin ba dunkula dubu da jiru bane ko ba zara zara bane sun sauko irin gashin mata ba haka Allah ya shi ba sallallahu alaihi wasallam ko ina ne yace wala bi bi sabatin sanan ba gogo bane zara zara gashi sun ko maka har irin su irin ji suwaye din to ba haka gashin Allah ya ke ba tsakanin wannan biyu sallallahu alaihi wasallam yace tawaffahu Allahu Allah ya karɓi ransa har ya koma ga Allah wale ta fi ra'asihi wale hiyatihi isuna sha'aratan baiza har ya koma ga Allah tsakanin gashin gemunsa da gashin kansa ba za ta kirga gashi ashirin na furfura ba kuma ya rasu ya koma ga Allah yana ɗan shekara 63 amma har ya koma ga Allah babu furfura guda ashirin a cikin tsakanin gashin kansa da kuma gashin gemunsa na fata an gane to haka sai kuke in kuke lewa furfura da aka fito masa a gemunsa kada mu wani kwalliya ma na musamman tunda bakin gashi ya fitewa a cikin gemu yadda mu ta bada wani ma'ana wani kala na musamman sallallahu alaihi wasallam yace wa fi riwayatin anhu wa daga wata riwaya kuma daga dai shi Anas dan Malik din annahu kana dakhamur ra'si yace manzon Allah kasance ba mutum bane mai dan karamin kai ka san mai karamin kai sai a hankali ba shi da nisa da soko mutanen mu suka ce hangalgana ne ko hangalgana mutum mai karamin sai shi ma illa ne ba yabo bane ai sai kan yi dan karami sai suka ce dan mutum ne tsoho kuma ya karamin kai da wannan sai a hankali ta zaka tana da nutsuwa masu irin firata wato wani ilimin da an kalli siffar da Allah ya mutum za ka iya gane ciwaye in kana da ilimin za ka iya gane ɗabi'u da halayensa ilimi da ake kalla ta irin ƙirar da Allah ya mutum na jikinsa sai a gane kai ko bai magana ba ko za a gane shi me shi amma sai mutum ya koyi ilimin daga saka nuna cewa idan mutum yana da ƙaramin kai za ka samu yana da ɗan haka ko sannan kuma in ka dawo a duniyar mutane a gami rushe shan kai aka shi ma illa ko ba gaba ne aka shi ma zama illa to zalla ba daga cikinsu sallallahu alaihi wasallam shi komansa mutawassiti ne abin burgewa ne haka Allah ya kira shi na musamman sallallahu alaihi wasallam mutum batamun karabisa manzon Allah yana da manyan ƙashi ba na kiri da Allah ƙashinsa inda ce irin duk wanda ya gani ya san me kawai wani mutum ne na musamman shi mutum ne na musamman ko ga a shekarun baya can can baya a ƙasar Hausa da ake lokacin da ake tuciya da yin aikin su noma shine babban arziki da ake fama da shi ko kaga ce mai son dan kwarai ya auri isassa ma'ana mutane son ka samu ɗan nagartacce mai ƙarfi to ka samu wasa take mai kira mai kyau ba ta bane sai ta hama ko ni katon da mai karfi ko ba ruwan shi irin ruga da nan ba ana fara ruga da ba ya da hankali sai wauta ga harbin dinne mai kawai ga karfi ga shirme ga kuma gwawa ba za ta haifa ba ai ba ta haifa ba kun Allah Allah masa kira jiki wanda duk wanda ya gan shi dole ya san wannan na musamman ana lura da irin wannan in za a yi aure don a haɗa jinsun gidan wani da gidan wani yanzu ne zai abin zama gashi nan sai mutum ya yi auren da bayan shekara biyar ya fara jin haushin kansa da kansa lokacin kuma go nogo an riga an gama o ba ga wani to shagari to zalla da manyan gaba yana da manyan kashi sallallahu alaihi wasallam dawilin masruba yana da kuma gashin kirji wanda shi ba a san siffar ɗa namiji ai wani abu ne isa da kuma amina ke cewa nuna cikar ɗa namiji ko eh a ga mutum ƙirjinsa akwai wannan gashin ba kowa Allah ke ba shi ba eh za ga siffa ce ta kamala musamman a irin lokacin da rayuwar da ake ciki kamar dai a shekarun ba ƙasar Hausa duk an da irin wannan a gurin ba mutum aure ko rashin ba shi aure a kowane da kalli surar sa ita je ma'aure ba za a bashi ba sai da jinsu alfa muku ɗan su ‘yan aka shi ba wada ba shi gashi nan ji haka ka gani ko wani taɓa wani babban mace ce mun ai yana so shi ga mutum babba mai manyan jiki takalmin sa ma manya manya awa mace ce ya rawar da kai sauran arba'in amma ta game kamar na canja gare sallallahu alaihi wasallam to yana da gashin kirji sallallahu alaihi wasallam yace idza masha in yana tafiya tataffa tataffiyan yana tafiya ne kamar yana tunkuɗa gaba misali kamar a ce mutum ya hau tudu in zai gangara ya ake kusan ka hau zuwa gangaro ta ga tafiya ce irin ta jarin ta ake a lokacin to tafiyar wanda Allah kaɗai ta fi tafiya duk wani wanda ya gani ta wannan jarumi ne kuma na musamman tafiyarsa da yake yi yana tafiya ne irin ta jarumai kuma ta Allah ya yi shi yana tafiya ne kamar yana tura gaba-gaba ba tafiya kana lamo lamo irin da zai mutum da bai wani yana takama a ga wani yana yanga kamar dan daudu ko ba haka bane kuma har gobe ko a shekarun da lokacin aka taso ana lokacin farin yarinta da samantaka da ka an ce star never lose eh za ga mun inda mutum yake tafiyar da kake mata musamman ce za ce wannan ai star ne ko eh never lose wato baya sarewa eh to haka abun ayyabe ka ne a lokacin tafiyar da mutum kaɗai ya gane ta gane wannan ya san me yake ba ga duk mutumin da ya san abin da yake ko mai manufa ko a tafiya ana iya gane mutumin da yake da manufa abin da yake gaban sa yake ko a tafiya ne da izzar rai da kuma sanin abin da yake in zana tafiya ne tafiya irin ta darin ta da nagarta ina tafiya da gaban sa haka ma'ana kamar a ce mutum ya hau tudu zai gangaro to haka yake gangarowar in ka san ganewa ka samu tudu ka ya gangaro ka bai sai ga fitar da ake da shi ina son kuɗa gaban su kenan sallallahu alaihi wasallam yace ina ta'allama yanhadu min sababi kamar yana gangarowa da kan tudu haka ga tafiyar sa kullum tafiyar sa ka tace za ga shi kuma wani ai da baya ka tafiya ko ana gane haka kuka takalmin mutum yanzu wani kuka takalmin sa za ga ina ya kuma ya takalmin sa gaban ko baya na fata an gane yanzu a hatta ɗaukan aikin soja a da suna laka da irin wannan abun ɗaukan mutum ko rashin ɗaukansa kuma ana iya gane mai jarinta da mai ƙarfin hali da wanda ba shi da su a tafiya kaɗai inda ilimi ne ina ba an gane ya ce wa ƙala jabir bin samura jabir ɗan samura yake cewa radiyallahu anhu kara ɗari alfanni mazala ya kasance bakinsa madaidaici ne ka san in mutum bakin sa kuma dan karamin baki dan bulub da shi a ga wannan na kasna ba abun buri ba abun wani abu ne ko sai dan karamin baki gashi babban mutum amma sai dan kankani haka shi ma matsala ne wani kuma gashi amma bai bai wani daya kan baki haka haka shi ma duka dai ba da aka so bane amma ta Allah ya yi shi kuma ta Allah yake so ga washin Allah bakin sa madaidaici ne ma'ana da komai na manzon Allah madaidaici Allah ya masa duk wanda ya shi kawai sai ya burge shi sai ya ji kuma yana son shi sai dai ya ce ba ya san addinin da ya kawo amma duk wanda ya taɓa gamuwa da shi sai ya ji ya birge shi na ƙaunarsa sallallahu alaihi wasallam ashkalal ainaini idanun manzon Allah sallallahu kuma ya ce ashkala suka ce ashkala shi ne anan ido ne fari sal to amma ka ce fari sal ɗin ido wannan haɗin agagun ba ta ka sanin shi na fasa an gane to fari ne wanda kuma ɗan sirka ja kaɗan a ciki ba kuma ja ya yi yawa a cikin farin ba farin ya fi jin yawa ya fata kun gane wani shi ma wani abu ne na fika da kamala ko amma da kuma mutum ne kullum jajawo kaga akwai damuwa ko wannan shi ya dai ko wani abu yake ɗan sha ne ba ta da fara cewa ba ido jajawar kullum ta ga mutum idan sa fari sal kamar idan budurwa a ga ba idan maza bane ai ko aka ga wani da idan ka kace idan maza kina ka lalle kuwa ko yau to haka ya kamata amma to maza idan sa akwai da a cikin sirkin farin sallallahu alaihi wasallam man khushul aqibaini yace kuma diga da jamra din duniyarsa daga bayan din duniya wajen agaran nan wasu daga cikin mutane ga akwai wani tarin nama a gurin din din din ko wannan gala ba haka bane saboda wannan din shi ma kamar kamar na kasin na fata an gane yasa hatta a soja na baku na baku labari hatta a soja wannan ne sai gaskiya a kake daukar ka dan ba za ka juri tafiya ba ba za ka juri tracking mai yawa ba an fi samun irin wannan sufur a gurin mata kuma a gurin su kwalliya ne kuma kamala ne kuma nagarta ce amma a gurin namiji kuma na ƙasa ne don Allah duniyar sa ba ka take ba babu tarin wannan nama a bayan dundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقال البراء رضي الله عنه كان مربوعا براء dan malik yake cewa manzo Allah kasance marbu'an ma'ana matsakaici ne a gurin diri da tsawo shi ba za ka tamar dogo ba za ka tamar kuma gajere ba mutawassiti ne kenan sallallahu alaihi wasallam ba'ida ma bane munke bai kafadin manzara ko sa da fadi yana da fadin kafada wanda wannan abun masu ilimin firana suka ce alamu ne da cewa mutum mai haƙuri ne ko mai juriya ne in ga mutumin da ba nan ɗinsa ba shi da faɗi ga faɗinsa ba su da faɗi to na farko ba shi da haƙuri na biyu ba shi da juriya yana da saurin fushi da saurin faɗa mai ɗan ƙaramin ta faɗa ina fata an gane kuma ka je an baka sami ka jira kalla ka kai za ga duk mutum mai haƙuri tsare mai tsawa yana da faɗin ta faɗa wani abu Allah yake saka mutane haka haka Allah ga dama an mutane ga duk mai irin ƙaramin zubi din ko za ga duk masu ba mutane matsaloli ko ala da yarance ma masu iya yi masu iya sun fi kowa za ga ai ƙananan mutane ne, masu ƙaramin jiki ne ina wasu an gane ko za ka tsaye da turasa so ko aure za ka yi ya kamata duk ka kalli irin waɗannan abubuwa ko eh sosai ma ai halitta ne har matan ma duka akwai a cikin sa ne suka ce yanzu malamai yanzu mace ko namiji in ka sa mutum mai gashi kanshi yana da gashi da dai gwargwado ƙiyarsa amma kansa ƙarami ne to na farko yana da ba shi da nutsuwa sosai ba zai iya nutsuwa yana da rawar kai sannan kuma ba zai iya shugabanci ba mutumin da ke da kansa yana ɗan girma kaɗan ba irin wancan ƙasa na illar ba shi ne siffar shugabanci domin zai ɗauki kwaramniya a kansa da yawa kuma zai haɗe ta don kansa ɗin na musamman ne ina fata an gane yana da gift da yawa a ciki shi kuma wannan gift ɗinsa ɗan kaɗai daga tsabar ɗaya sai cika masa kai sai furri fara watsarwa shi shi ne matsalarsa kai za ka iya samun wani ga shira da ilimi amma ko ba ba zai iya shugabanci ba yana da ilimi sosai amma ko ba shi da siffar shugabanci don ba shi da juriya ba ya ɗaukar kwaramniya ba ya kuma riƙe abubuwa wanda ga abiya zai riƙe cewa ga ya nutsu to duk yana in ka kalli abin a siffar da Allah yake wa mutane ana iya ganewa amma ta tana da ilimi isa sai Allah ya magana shi na musamman ne duk wata kamala sai Allah ya ma domin zai ta zai zai kawo duniya abin da ba taɓa kawo mata ba kuma har gobe har jibi duk mai son tsira sai ya bi hanyarsa kowaye shi duk mai son ya tsira a duniya sai ya bi hanyar manzon Allah ballantana kuma a lahira ko a rayuwar duniya ka zo ka tsira sai ka yi applying method din da Allah ya kawo a duniya in ka ƙi kuwa za ka sansara ba ko a gidanka ko a mai ɗinka ma sai ka bi tsarin da manzon Allah ya zo da shi to bare kuma hanyar lahira dama shi kaɗai Allah ya turo ya nuna maka hanyar Allah ka buka shiga aljanna in ka ƙi kuma za ka tafi kutacci na fata an gane to wanda suka ce haka na ga haga sai ka kalli mutum kafaɗinsa suna da faɗi to alamun zai yi haƙuri kuma zai yi juriya zai rike abu da yawa kuma zai iya yafa abu da yawa amma mai ƙaramin kafaɗa yana da matsala to yanzu ka ce tun zaka aure mata cewa za ka yi to akwai da shi ma ake yi ko ya ce lahu sha'arun ya bulagu shahamata wani yana da gashin kai sumarsa tana taɓa har ne sunan wannan kunnen shi ko to nan ma ba kunne ba ne to nan fa to shi har nan za ka ci sumar mu za ta zuwa har nan din sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi aski tana zuwa kamar nan din sa da kuma bai yi aski ba ta taba har kafadin sa sallallahu alaihi wasallam kuma kada ku manta an faɗa ba irin wancan gashi dumbulan bulallan bane gashin sa ya fi na kowa kyau sallallahu alaihi wasallam yana da suma isasshiya ga shi a jikin mutumin da ya kowa fari da kyau fuskarsa kuma fuska ce rawun fes yana haske sama da wata ranganin shafu da kuma ga baƙar suma kuma ya rata kyan nashi ma a yau ta hankalin kama yasa ba za ka yi kuramar ido ba sallallahu alaihi wasallam yace ra'aytuhu fi hullatin hamra barra ubin man yake cewa na ga manzon Allah wata rana ya fito da tufafi a sun da asin kafin asin da asin ya asin da asin eh set ko ya tumas ko yawwa ya yi kwalago ko yawwa ina yaran samari ko ya yi kwalago mana riga da wandon iri daya hamra da wani irin riga ko wata kalar yari da ke da ratsin ja a jikinsa ba wai duk kayan bane jajawo akwai ratsin ja ne a jiki sai zan so ka tuna mutumin da yake farin da yafi kowanne kyau ga gashi baki har ya zo a kusan kafadarsa ga kuma ya sa wani kamera da kasar ko fari da jakuna makamancin haka ya zai ma can an ya wuce hankalin mutum kisa ba yake cewa wata ran na gan shi da irin wannan kayan asin da asin ko lam arshan qattu ahsana min yace wallahi ban taba ganin wani mai kyau ne kai shi ba to dama ba zai gani ba yasa sahabi ya fi kowa daraja a duniya in ka tare annabi sallallahu alaihi wasallam ba da kai sahabi daraja ya ga manzon Allah yana son manzon Allah ya yi imani da shi kuma kullum sai ya gan shi habiwa saboda Allah wani ai zaɓi da Allah zaɓar su Allah yi don su ga annabin da su yi imani da shi kuma su taimake su yaɗa addininsu da kuma wannan kalmar tsarihi ai ba zai yi ba yanzu nan murin sai kake ta kusanta shi a idan ka na zuciya amma ba ka taba gani shi ba ka taba gani ba to haka wannan kaɗai ai ba tsawon daraja ba ce ai Allah ƙara musu yarda shi ne hasala bisa da yake cewa da ya kira na kalli manzon Allah ya fito a wata iri salon kyau da bai taba ganin irinsa ba an sa samu ko wani sha'iri ne da zamanin manzon Allah ma'ana yana yin waƙe ba waƙa ba waƙe yake duk wanda ya san hausa ka ce waƙe ya san da take nufi ba waƙa ba ita waƙa a musulunci haramun ce waƙe shi ne aka yadda mutum zai iya yi isar da wani bayani amma ta salo na yin waƙe bayanin ko da shafi rayuwar duniya ko ta lahira ba batsa babu wani cin zarafi ko abin da bai kamata ka bare kuma kiɗa ko tafi babu kamar infiraji da wani su ake ce waƙe irin waƙoƙin sa'adu zungur da ire-irensu duk ana yin su ya ce da ya kalli manzan Allah sai kasa daurewa sai ke cewa aini lantara ƙarfin asali minka ya ce wallahi idona bai taɓa ganin wani mai kyau kamar ka ba ya ce wa aka malumin kalafin nisa'u babu wata mace a duniya da ta taɓa aifan wani mutum kamar ka ya ce kulita mubarra'an min kulli aibin ka annab kad kulita kama ta sha'u kai an halicce ka duk wani aibi Allah cire maka shi babu wani nakasa a halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce an halicce ka ne kamar kai ne ka nemi amma haka ma'ana duk wanda ya ga manzon Allah ba zai taba ganin wani aibi a halittarsa ba amma yanzu kowa da kalla a duniya dukkansa ba kana son budurwarka ba sun tsara mata daga kuma sarkace sai ga dama a ce kaza ce e ta yi amma dama a ce kaza komai ya ji amma kaza ne matsala to haka an samu damuwa ke to banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace likta mubarra'an min kulli aibin yace kai an halitta ka duk wani kasu babu shi Allah ya cire maka shi to dama haka ne ai alfadawi yake cewa yake ban manzon Allah ko yake cewa yake cewa wani bacin sa wai abin nan muhibbin da hibzullahi fi kulli hay'ati shi manzon Allah duk rayuwarsa ga baki daya Allah ya kare shi daga dukkan nakasu ko aibi fa fi hali iladin wa fi ali nash'ati san da aka haife shi yana matashi ba shi da wani nakasu ko aibi an ba shi kariya sanda kuma taso ya zama sauyin ya zama datti har koma ga Allah yana cikin kariyar ubangiji tsararsa babu wani nakasu daga manzon Allah a hali ko a ɗabi'a ko a irin da Allah ya masa sallallahu alaihi wasallam duniya ba saba ganin irin sa sallallahu alaihi wasallam yace wa tayyiblu sha'arahu awalan a farkon lokaci manzon Allah yana gashin kansa sai sako shi ta gaba ya raba gashin sa misali tunda gashin ya shashe ko sai a sako wani ta gaba idan kallon kamar irin salon adam da zaka ga mazajen indiyawa suna lokaci mutum ne wanka ya taja gashin kansa sai a raba wani bangare a kafai ta gaba a farkon lokacin zalla yana yin haka saboda ne yana kwaikwaya yana sauya kwaikwayi ahlul kitabi haka suke adan su yahuda da nasara daga baya sai Allah ya hana shi bakon a komai na fata an gane ya hana bakon a komai sai mai da gashin kansa ya komar da shi za a za zai tura wani gaba ya tura wani baya haka musamman da ya cewa Allah ya hana shi sai ya mai da gashin kansa sai dai a raba shi a fito da wasu a nan da nan haka dama da hagu sai gashin su da dama da hagu shi ke in duka ce a salon turo gashi gaba ma ka yi adonsa akwai kamar kwaikwayar ɗabi'ar yamaci na fata an gane wani su ne masu yin ado a je a yi wani kiso ko ana ta majami masoyi ka san shi jami masoyi wani kitso ne na musamman da ake ko eh a ba dinki bane labari wani kitso da na musamman ai da na masoyi ai za a yi wani kitso ne sai a fito da gashi wani sallan wani labin wani labin gashi a fito da ita bari dama ko hagu guda ɗaya sai a fitar da shi eh sunan hijabi masoyi ko yawwa yana ba su kyau in kirin lansa sai ga sun yi kyau mata to haka akwai kwaikwayar ɗabiyar ɗa mata shi shi kuma ya hana ka kai ɗa mata kowane irin su na ado zaka sai mai da gashinsa baya yadda ya saba sallallahu alaihi wasallam haka a gurin kula da gashi inda a ce matasa sun san sunnar manzon Allah ba laifi ba da dan ka tare gashi ka gyara shi da niyyar cewa kana kwaikwayar manzon Allah babu laifi a ciki amma yanzu mu tare gashi wa yake kwaikwaya waɗansu arnin duniya ko waɗansu shehunan ƙarya da ire-iren su yake abinsa. Shi ne dai arnin duniya ai, to haka duk abin ya shiga kuma layin halaka da bala'i ke. Ko kuma yanzu a masa ma abin da aka hana a sace wani ɓangare a aski a bar kuma wani ɓangare. Manzala kuma ya hana wannan. To wannan haka duk haramun. Amma asalin gashi girmama shi ake. In Allah ya baka shi ka girmama shi wani ya halatta. Amma mu kuma ɗabi'ar mu ta nan. Kasan ita duniya ta tafiya ne gwargwadon irin urfi na mutane. yanzu akwai abin da mu a gurinmu aibi ne na ƙasa ne rashin daraja ne amma a wani guri kuma da dai ne ba matsala ba ne mun sha bude buga misali in ka tafi ƙasar yarabawa kana cikin zaman ka cikin gidanka da ya'ya da jikoki da ki dafa sai ka ki tusa kan shi ba shi da matsala kuma da wani mai damuwa ciki sai ta fito har ga yanzu ma za su to mu kuma a nan fa hausa fulani to kaga haka ne kuma za ce yanzu za samu babban malami kuma gani da tsara gashi aka ya rame kenan to kaga shi yasa ka kula akwai abu da ke urfin ku na gari abin daraja ne in daraja ne ga saba addini ba to ana so ka yi shi don ka kare mutuncin ka in kuma kaskanci ne a urfin garin ku ma'ana al'adar ku da ɗabi'ar ku ko addini ya yarda a yi shi to ka kiyaye shi misali na taɓa ku misali ko mun tafi aikin hajji ne ko umara muka je za mu sallar asuba a wani masallaci a wani ƙauye liman ya fito da t-shirt ɗinsa da zani da zani ya ba mu sallar asuba na cewa abokina ya lidar da zani ya ce ta zo na gargar liman ya fi zani ya kere ta ba bayan mun duka ba haka ya ce in ga mutum duniya a nan dai sauran ɗan dai daraja ce ƙasƙanci ne ko to haka ba ka ɗaura zani yanzu ana kar ka zo ka ce ai kai da kara laraba sai ka bari ka koma san ka sai ka ɗaura zanin ka amma mu anan ba ka ɗaura mana ka so mana ci ba sai mu taimaka ɗan daudu yawwa to har gwara wannan ma yawwa amma dai a ga mu da limami da zani ya fito bar sallar hudu juma'a za mu yadda da wannan haka ba za mu yadda ba amma saboda me ba ƙarfin mu bane ba ɗabi'ar mu bace mu a gurin mu na ƙasa ne ƙasƙanci kuma abu ne na mata ya zama daurinci a gaba za ka yi shi bisa ana lura da urfi ma'ana al'adar gurinku yin abu kaza daraja ce ko kuma zuba da mutunci ne to ko da abin ya halatta tunda ba dole ba ne da mu tsakanin halal ai da wajibi ya halatta amma in kai akwai zuba mutunci to wannan bai dace ka yi shi ba saboda kan kiyaye mutuncin yana da mahimmanci a addinin musulunci ko ba wuce ma sai mutunci madara ne in yi zube baya kwasuwa to ka gani to shi wa qala abu hurairah haka ne ko amana muke awalan limada kuma bazar alkitab kuma tarraqa ra'sahu ba'd daga baya sai kuma mai da kanshi ya daina fito da gahigar ta gaba sai dai mai da shi baya ya raba shi bangaren dama hagu ka shi kenan ba da ya ce wa ƙala abu huraira abu huraira ke cewa ma ra'atu shay'an asal ne sosan lama ya ce ban taɓa ganin wani abu da ya kai manzon Allah kyau ba ka anna shamsa ta gani yure kai ka ce rana ta tafi a fuskar manzon Allah ma'ana hasken fuskar manzon Allah kamar rana ce mata ga tafiya da kanta saboda yake da haske ko wani daga cikin sha'irin jahiliyar larabawa yana so ya yi budurwarsa ka san wanda fi kowa sanin mace a duniya ba wanda ke balada ne yake cewa wai menene qamat su da zalimi min ash-shams nafsun ahabbu ilayya min nafsi qamat su da zalimi min adabin shamsun su da zalimi min ash-shams yake ta tashi za ta kare ni kuma tsinuwa saboda rana wai sha bane na ranar hidda budurwa tashi ko ba ko mata ce ko ta ga cewa ya shiga rana ta dan tashi dan ta dan bashi inuwa shi ya dan samu sauki to shi shi kuma sai ce ya banta yace ta sa idan ta ban kariya in sami inuwa daga rana yace amma abun mamakin rana ce take kare ni daga rana wai kin matar da haskenta kamar rana ce ita kaga ya kai ƙarshe a gurin mahuciyar ba ga su abun lara za ka ce wani ka dau shamsu ma'ana wai haskensa ma na musamman ya fi kowa kyau da haske mai kyau sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mara yato ahadan asirar fi mashi ne su salama ya ce ban taɓa ganin mutumin da yake da tafiya mai sauri irin ta manzan Allah in yana tafiya tafiyar da manzan Allah yake in za ka bi bayan su ko tafiya to kai ɗin sai ka gaji shi ko ba gajiya yake ba ma'ana shi ko ba sauri yake ta da hankali ba yanzu ta ga dama za ka yi sauri kai ai tashi kake sauri ko amma na ba ɗabi'ar ka bace wannan saurin yau ne wani abu ya faru kake gaggawa kai ka ɗan yi sauri ba ga wannan daban to shi dama tafiyar sa haka ce normal kuna ganewa yace ina tafiya ni ban taɓa ganin mutumin da yake tafiya mai saurin ta manzon Allah ba in ji Abu Huraira yace saboda ne yace ka annama ko nani ka annamal arabu ta ɗauyi lahu kai ka ce ana ma naɗe mara ƙasa ne mana in za ka tafi daga nan zuwa bakin tasha aminci goma to idan manzan Allah zai tafiyar shi kuma ta aminci biyar kuma shi ba sauje yake ba haka yake tafiyar sa shi domin shi ba za ka daga samu ya yi gumi ba haka ne kai sun za ka fara haki za ka fara gumi ina fata an gane amma shi ba zai haka ba tafiyar shi noman tafiya haka yake tafiya haka yake tafiyarsa akwai karsashi a ciki akwai nuna cewa addinin da yawon shi ba addinin kasalallu ba ne ba a san kasala ba a san lagu ba a san wani wajen huta to me kira ka huta to kana hutawa ka huta alaji to ka huta a me kai to ba ka kaga ne to kaga nan ɗabi'ar ta saka duk mutane sun zama kasalallu komai su a kwance har gashi an shiga musiba mutum yana kan katifa zai ci abinci kwanta in za ka samari suke yana kai nesa an kamar indomin sa yana kan katifa sai gama ci ya tura kwanan ya jama ya fiye kwanta haka suke rayuwa sai kan an karya da mutum keke ko ya ci nama ya kwanta dai kan an karya da mutum keke tulele to kuma da ya dauka wai haka jin daɗi ne da san kuma jinya bace sa'a sa yana da din yarinta na amma in ka shekara 40 ka ka ai za ga wani jinyoyi ai sai ga an ce mutaka musu shiga duk ba irin wannan abin bane kuma zalla babu kasala a cikin tafiyarsa babu kasala a cikin addininsa yasa yake cewa al-mu'min al-qawi khairun wa habdallah min mu'min al-da'if wa fi kulli khair ihras ala ma yanfa'uka wa la ta'jizan yace mu'mini mai karfin imani mai karfin jiki mai karfin zuciya mai kazar-kazar mai basira Allah ya fi san shi akan mu'mini mai raunin imani mai kasala mara basira yace amma dukansu akwai alheri a cikin su don haka ga umarnin manzon Allah yace ihras alama yanfa'uka duk abin da zai amfana da kai ka himmatu gurin neman shi ka tashi ka nemi abin da zai amfana da kai wala ta'jizan har ka sare ko in Allah ya gama da magana ai in ka bi ga tsira kar ka taba sarewa dan ka buga ka rasa kar ka sare ƙara nema zaka samu nasara ma yace dawo fall of iman sabda kana his life dan ka faɗi yanzu sau ɗaya ba wani kenan ka mutu ba ta shi ka tafi za ka san sana ko ba yake nan ba amma mu yanzu daga to ya zan yi ta ce a gaƙi a ƙara lokacin ne bai zo ba tara ne za ka samu idan ruwa kuma za a samu in ka san da ba ka ke ba in ana tonan barna ba ka ke ba a sa shi a sa fayi ɗaya biyu uku hudu goma ashirin talatin ba za ka tafiya ba gashi an samu idan ruwan ma amma sa mai daɗi sai a ƙara sai a ƙara sai a ƙara ya zama ya nisa don a samu mai kyau to rayuwa gaba ɗaya haka ce suka ce hatta tafiyar manzon Allah yana koyar da kai karsa shi da jarumta da aka addinin musulunci wa dinin ragunta bane in ka kalli kana kallon turawa za ga a cikin garuruwan su ana tafiya a ƙafa a wasu wurare har ana ba da hannu tafiya ƙafa ga nake ba motoci hannu a jawa mutane hannu a ƙasashen turai sosai kuwa ya da tafiyar da bature yake yi mata mun ce maka shi ne himma ne shi sa yayi acibin abin da yake so ya acibi mu kuma ba kaslan balarabe ce lan yafil kaslana ko har abada mutumin da yake me me me ne yushari ba su nasara rago ba su nasara har abu da ba su nasara ba ina mutum ya ce no food for lazy man ba ba yi ba ne mutum lazy mara karsashi zai mutu da talauci a haife shi a gashuwa ka girma a gashuwa wai ke kada ka a hirin har da wani abu wai ba ka da sana'a a zana ya ƙarya ne ai ka sala ne gashuwa fa inda kai rayuwa ba ka gaggari mai albarka kamar sama da yawa sana'o'i ba adadi ga sunan albarkace kawai kai ne baka tashi kayi ba to duk ɗaya ne duk hauka ne a san jin daɗi ko baka yi aikin komai ba haka ba zai yi ba suka ce hatta tafiyar manzon Allah tana karantar da nabin cewa wannan fa a shugaba ne mai karsashi za ga ga sunan wasu surawa shugaba ya zo wani guri gan da yake tafiya da ƙarfin da yake tafiya ko ba gaba ne da karsashinsa amma kai aka tuna maka naka ba sai kwalliya sai ka ce ɗan daudu nuna mace wanda ba har kurma mace ke bani ya za ka zama kana kai ne shugaban jiha kuma ka damu da kwalliya kwalliyar mai kuma bayan ka gama kwalliya ai sunan ka ba ka ɗauka kwalliya ne kai to kula kuma za ka yi ko kaga mutum har yana wani saita wai ya saita kura shi da saitin hancin kara hancin sa wannan wasu ba su wannan kaga mutum har da mataji yana yawo kamar wani mai neman yan mata kamar wani saurayi to yanzu ko wani kwalliya kake ka yi mutane abin da ya kamata kai kansa shi kawai suka ce kwata ɗalibin ilimi idan bai iya cin abinci da wuri ba wanka da wuri ko mansa da wuri ba bai sami ilimi ba wani yin shugaban ɗaki sai ka gaji da zinansa sai ka ce wani ba musulmi ba gun da yake gidan shaɗan me wani zuwa a zauna cikin in ba da wuri mai gaban ɗaki ko ba shi ba ne amma ne zai zauna kamar wani shaɗan haka bai kamata ba ko wanda ya zama kana maintaining time wala ke cewa abubuwa guda biyu mutane tsewa an ci albarka an cuce su akai ko sun yi asara a ciki lokaci da kuma lafiya Allah baka lafiya kana matashi ko baka shirya kanka gobe da jibin ka ba har kun fara zo maka kana nan Allah kame so yake sai an baki jari so yake a bashi wani kawacin shago a cike da kaya so yake a bashi wani babban appointment ina samun dubu ɗari biyar a wata haka yake tunani fa sai su gishi masu katuwar mata kan miliyan hamsin kuma kai ba kowa ba ɗan kowa ba ko ka fara ƙoƙarin yin wani abu ba duk wanda ka gani daga kaɗan ya faro ko mewa har ya kai wa abin da yake so to addinin musulunci ba na ragwanta ba ne mun sha bada misali mutum ya zo gun mazala yana cewa a taimaka mini guzuri na ya kare ba haka ke ba wala kare mai kallo mutum ne kakkarfa matashi ya ce zo kawo mayafinka ya rataye mayafinsa ta kawo wa zai siya wannan wani ce gani ya siya a ce a zai ce masa gatari a hudu kota a kawo da igiya ya ba ta tafi bayan gari ka sarar da ta kara muna siya da yake mai albarka ne tafi kan ka ce mai yadda ta mazalla na sai sabon mayafi ga shi na maida ga kuɗi na samu ga kuma kayan aiki na aka ƙara masa addu'a to da ba sadaka fa ya zama nan hatta sadakar da muke badawa da yawan su ba haka ya kamata a ce mun yi ba ba haka ya kamata a ce domin kana ma taimaka wa mutum ne lalace kuna ganewa na ba ku misali yara ka kana ba wa yara ƙanana masu iyaye sadaka saboda ne a cutar su kake yi kana kashe su ne in kana san lada akwai muskine makafi haka makafa na neman taimako duk inda yake musamman mu da babu tsari da gwamnati ɗauki kuɗin ka bashi mai zai sa bacci gidan shi akwai mutumin da tsoho ne ba shi da mimar komai ba shi ta abinci mana duk kuɗin ka haɗa abu da ka samu mutum naira dubu ɗin ko dubu biyu duk ba mutum ɗaya zai ci abinci a gidan shi ma ko ba ga bane amma kana koya yara ƙanana bara kenan da roƙo ga abu da muna yi don muna ƙayar kasa kanmu da kan wasa da mun sani wanda ke cewa abu da ke cewa yana tafiya da sauri ko saurin ba wai yana yi bane da takanar zan mai sauri a haka da ma yake tafiya su nasara ne sallallahu alaihi wasallam yace ta annama al-ardu tawilahu wa inna najharu anfusana mu idan muna gun sa to muna ta kokarin ne kai da muna nisa yace da sa ta tare da manzon Allah a tare to su din sa ta kokari ne zage kai da musu nisa amma kuma shi ba sauri yake ba ba na ba ba irin shi haka da ma yake tafiyar mu rance haka wata namiji ya kamata ya zama ko da an ce maka za zo ka je bakin ka so mana bakin tasha ka rika za kai ka tafi kan kashi a kaje ka dawo amma sai maka na kuɗin mashi na sai ba na kuɗin mashi baban ka zai aike ka tasha nan nan nan wanda ka ira da langama ka je ka danka ga dama kana yaro mutashi sai ce maka ba kuɗin mashi to ka zama kana da himma ka zama kana da gas sai ga Allah ya saka mutunka a cikin lamuranka yace idan muna bin mu za ta amma ta tare da shi to mu din ba ta kokari ne kai ne wannan nisa amma shi kuma sai ta zama yace wa annahu la ghayra muqtaris shi ba yana yi bane dan ya ba mu wahala a shi tafiyar sa dama haka dama dubbe tafiyar sa haka ce ina tafiya ne da azamar sa komai sa da azamar sa yake ba ta rana an ji wata tsawa a Madina ba aka firgita ko hari aka kawo ko me ya faru ne bayani an fito jarumai da ake ganin jarumai sun fito suna ɗan gungun da idanu ya za a yi to me abu yi sai aka ji kuma ga doki ya taho daga gun da ƙaram yake a ga ɗaure zai ƙari kenan aka sakin koba kun sa ga ai manzon Allah ne taho akan dokin Abu Talha ko sai bai bai ɗaura ba daidai wannan ƙaran sai ya zaburi ya hau doki babu sirri kasan sai wanda ya kware yake iya hawa doki babu babu sirri babu linzami in mutum ya kware a doki ko zai iya hawa kuma ta kudi shi ko da sadafa shi ya je kuma ya dace ku zai baccin ku an gama an gama sallallahu alaihi wasallam sai da ake son shugaba a gida haka ake son shugaba a ko ina ka zama kana da karsashi tafiyar ka ma ta nuna mutanen ka cewa kai ka san me kake kuma kana da manufa so amma ka tafiya ka cika shinka da wani kayan sanyi da wani wa duk ka zama lagwarwal da kai shi ke sai zaman garigar ba a sanar ba a sanar ko man ka azkara da gaske ne sai da gaske je ka ofishin gwamnati aikin da ya kamata a yi shi a minti daya awa daya sai a yi sati ba a yi shi ta ci fa ta hannu fa kawai fa yau ce da wani gaba yana baya ina wani labarin banza yana wani kaza na wani kaza saboda mun ɗauki ɗabi'a ta cewa wai zan huta to na ka huta a jira ba gurin hutu bane ai eh yace wa qala jabir bin samura kana fi saqaihi habushatin yace manzo Allah kan ce a eh aurin manzon Allah sallama babu irin tayin zamanin ta baya za ga wani ƙori galibi na mata naga bayan ƙori shi na ta masa da hausa sharaɓa a ciki da nama dundun sagon mace wannan kwalliya ce kuma abu ne mai kyau amma gwan namiji kuma na ƙasa ne illa ce to babu shi ne matsala babu wannan shi ƙorin ta madaidaici ne ƙorin jarumai ne kana gani ka san wannan namijin gaske ne ko duk sai maka an gani ka san ko taku kai za ta ka taka akan ka dauki kabarka a ga ya takun da kake taka abu za ga ta kafa akwai kuri wani ba kuri ba kaga wani shi ma akwai ma'anar sa ina fata an gane wanda ke da kuri a ita kafa zai fita zai fili iya tsayuwa tsawon lokaci akan da kafa gaba ɗaya da batsin eh to haka dai abubuwan yace wa kana la ya da haku illa tabassuman a ɗabi'un manzon Allah ba ya ƙyalƙyalewa da dariya sai da tabassuman murmushi yake yi saboda ƙyalƙyale da dariya ba ɗabi'ar da ake so bace don ya tabbata hadisi cewa karkana yawan yin dariya yana kashe zuciya za ga duk ɗan komedi duk ɗan komedi ba shi da zuciya domin shi komai sa abin dariya ne komai sa shi abin dariya ne ta ku abin da ba na dariya ba yanzu kai da gurin su kai dariya wurin dariya ne haka haka ne ku duk dan kamar shi kuma zalama kawai shi kiran shi komai sa kamar ne muzalla sai hana wannan muzalla yana yin dariya amma murmushi wani shi ne kai dariya hakorin kai buɗu kai nuna alamun da na baka kirkire ko ya din yana ga wani yana abu dariya kana daga can ya kaji dariyarsa kil kil kil kil kil kil wannan ba daidai bane a musulunci Allah yana dariya yana raha amma baya kyalkyalewa da dariya amma yana murmushi zai da kaga hakorin sa ma fito har a ga fikar ta fito amma ba za ka ji sautin kyalkyal dariyar ba sallallahu alaihi wasallam yace wa kuntu dan zato lailahi qultu yace ni in na kalli manzon Allah ni zabi bin samura fa yace in na kalli manzon Allah sai na ce akala ya sa kunya idanunsa saboda da zai ga bakin idan nashi zai ga baki a ci a ƙasan idan manzon Allah kamar mutum ya sa kulli ya ce wala su bi aka hal ko ba kulli ya saka ba ma'ana Allah ya masa kulli na halitta na fata an gane har ƙarshen kyau kenan idan ka kullum kai ka ce kulli ne amma ba kwalli ya saka ba kwallin halitta da Allah ya marka yasa dole in ka kalle shi sai ka ji ka- ya- ya burge ka kana ƙaunarsa yasa wallahi babu wanda ya kai manzon Allah kyau babu ba a yi ba ko ba za a yi ba shi ne kitar falasu ya ce haramun alal ayyami ijabi misli ya ce har abada ba za ta taɓa samun wani lokaci da zai zo a duniya a ce ga wani kamar manzon Allah ba babu babu ra'ayi ba shi kaɗai ne kuma an yi ya tafi ba za a taɓa samun kamar shi ba har abadin abada ba za a yi ba sallallahu alaihi wasallam yasa wanda ya rayu da shi ya fi kowa rabota inda ya yi imani da shi su ne sahabbansa kenan Allah ƙara musu yarda an za mu tsaya ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah